ilkan wani babi za mu tashi hamsin da an samu daukuwa kenan wannan na da uku wannan suna da biyar da hudu na bismillah babul farko bainal malmalati wal istinshaq a wannan babin rabe tsakanin kuskuren baki da shaƙa ruwa wadda misali musamman mu masu bin mazhaba za ga cewa abin da yake hukuncin mazhaba kenan ma'ana a yi kuskuren baki daban a shaƙa ruwa daban shine misali shi kan shi ma kuskuren bakin da da shaƙa ruwan tare da akwai hadisin shaƙa ruwa wanda dilala na lafzi na nuna wajibi shi yasa malaman masaban ma akwai wanda suka tafi da wajibcin shaƙa ruwa saboda manzo Allah ya nuna in ana tagali a cikin sama ba laifi ai in dai ba ana azumi ba to shi yasa misali wasu ke ganin hukuncin su a matsayin wajibi ne ba sunna daga cikin sunnonin alwala ba kamar yadda sashin malaman fiqh suka kawo a sai yake cewa haddasana Humaidu shine Humaid al-Basri bin Mas'ada Humaidu bin Mas'ada al-Basri saduki ne sannan shi ma malamai hudu tare da imam muslim sun yi ruwaya a wajensa amma imam al-buhari bai riske hadisinsa ko guda ɗaya ba haddasana mu'tamiru shine ibnu sulaiman at-taymi al-basri mu'tamiru ibnu sulaiman al-basri at-taymi shi ma sika ne ma'amuni malamai su su shida duka sun fitar da hadisinsa sami'tu laysa yazkuru an talhatu yake cewa na ji laisu yana faɗa daga ɗalha to wannan ɗalhatu ɗin shi ne misali muhallin niza'i a kan matsala jamhuri sun ce mace holi ba san kowa ne ne wannan ɗalhatu ɗin ba to kasancewan shi majahuli shi yasa misali suke ganin wannan hadisi yana cikin haizi na hadisi la'ifi daga cikin hadisan abu dawuda kuma dan shi din ba wani malamin da ya fitar da hadisin talata din nan sai abu dawuda din shi shi kadai a cikin su su su shida din shi kadai ya fitar da hadisin sa an abihi an jaddihi daga babansa daga kakansa kala da haltu yani alan nabi yace na shiga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wa huwa yatawadda'u sai na tadda ma'aiki alaihi salatu wasalam yana alwala wal ma'u yasilu min wajhihi ruwa yana gangara daga fuskansa wa lihiyatihi da gemanyansa ala sadarihi zuwa kirjinsa fara'aitu yafsilu bainal malmalati wal istinshaq sai na same shi yana rabe tsakanin kuskura baki da shakarwa ma'ana ɗiban da ya ma wancan ba da shi ya ma wancan ba haddasana babu fil istinfari wannan babin zai magana akan matsalan shaƙa ruwa a hanci shaƙa ruwa a hanci haddasana abdullahi bin masalama an maliku an abin zinadi an al'araju an abi huraira sai da hadisin ya take zuwa kan aba huraira Allah ya kara masa yadda an rasulullahi sallallahu ta'ala sallam kala wani hadisi in ka ga kan ka lura da siyakin hadisin kusan ba malamin hadisin da bai ruwaici wannan hadisin ba a jamhuri misali sai dai shi imamul buhari ya ruwaici hadisin tare da ƙari da wannan ma'anan shi ma kuma ta kan maliku din buhari ya ruwaita faɗin manzo Allah iza tawaffa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an kaga misali falyaj'al din nan amari ne shi yasa misali suke daukan amaran abadi misali na wajibci sashin malamai summa liyanfiru sannan sai ya tace ruwa shi ƙarin da bahari ya shine wa manista jamara falyutar ko falyutar wanda zai istijimari ya yi wuturi shi kuma imam musulun shi ma ya fitar da hadisin ta kan ibn abi shaiba duka malamai sun fitar da wannan hadisin a kuma hadisi ne wanda yake mujma'un ala sihhati duka malamai sun hada akan ingancin wannan hadisin shi yasa a wajen su malaman hadisi amma kaga daga da yake daga fikihun fikihun shi abu dawuda saboda sanin khilafi bainar ulama akan matsala sai ce babu fil istinsari bai ce babu li ijabul istinsari ba ka san misali yanayin yanda suke kan babi ke nuna ma kai mai karatu karfin matsalan a wajensu saboda misali bambance-bambancen ruwayoyi da ƙarfin ruwaya a wajen malaman wannan zamani din to duk abin da misali aka haɗu akai za a ga misali suna kawo shi da wajahin dole abin da ke saɓani kawai za a ga sun kawo shi da mujarradin kawai buɗe baki sai yake cewa a wa haddasani ibrahima bin musa قال حدثنا وكيء قال حدثنا ابن ابي ذئب عن قارز بن شيبه عن ابي غدفان daga abi gadafan shi qaruz bin shayba din nan sun ce layinul la ba asabi layinul hadisi ne la ba asabi kaga misali hadisin shi in ya samu taba'a sai zama sahihul ligairi in bai samu taba'a ba hadisin sai sai a matsayin hadisi hasani ko sabidda misali wancan hadisin yana karfafan ma'anansa kaga mushahada kenan zai dai misali akwai bambancin ma'ana sai yake cewa an ibn abbas daga dan abbas Allah ya kara masa yadda kala yana cewa kala rasulullah istanfiru marratayn a ku yi kace hanci so biyu amma hadisin yana daga cikin hadisin hadisi sahihi me ya inganta ya saboda imam muslim ya ruwaito hadisin a sanadin muslim ba ƙara zubi na abi utai baɗin nan eh babu shi a ciki saboda shi muslim ya ruwaito daga kan sufiyanu ne bin uyena daga abin zinadi ya ruwaito daga sufiyanu zuwa kan abin zinadi ma'ana ɗaya kaga misali a ɓangaren shi an samu mene mutaba'a a ɓangaren ma'ana an samu mushahada sai yake cewa istansuru marrateni baligataini au salasa ku fyace hanci so biyu kuma ku isa matuƙa wajen fyacewa ko kuma ku yi so uku ko kuma ku yi so uku shine misali duk da dai mun wuce wannan matsalan da dama a can cikin sunan tirmisi ko cewa misali idan ka ga dama kai kamfata ɗaya ka yi duka da shakar ruwan da fyace hancin da kuskura bakin da shakar ruwan da fyacewa da kamfata ɗaya sunna ya zo da haka idan ka ga dama misali ka yi kuskuren baki da kamfata ka shaƙa ruwa da kamfata duk sunna ya zo da haka sai yake cewa haddasana kutaiba bin sa'id fil akharina a cikin wani ruwaya daban ma'ana ko fil akhirina a cikin malamai da daman gaske kala sai ce haddasana yahaya bin sulaimin an isma'ila bin abi kasir wannan yahaya bin sulaimin da yawan malamai sun soki hadisin saboda yana da sai ulhibz kaga yana da misali hippin labdi kenan bai da kaifin hadda to sannan mara kaifin hadda sannan kuma shi saduki ne kaga yana ajin hadisai ne wadda suka kasance hadisai hasanai eh to amma ya danganta shi ma daga me zai karfafi hadisin nasa an isma'ila bin kasirin an asimu bin laqidin daga asim bin laqidin buhari ya tada hadisinsa misali ta'alikan sannan malamai guda hudu sun fitar banda imamu muslim a bin laqid bin sabura daga laqid dan sabura an abihi laqid bin sabura daga babansa shine laqid bin sabura qala kuntu wafi da bani muntafikin aw fi wafi da bani muntafikin kuntu na zamo a cikin wafadi su ne misali jama'an da suka zo wajen shugaba don tajridin bai'a ko don amsan musulunci ko dan amsan tuta irin wannan su ake ce ma wafadi ila rasulullahi zuwa ga manzo Allah kala falan ma qadimna ala rasulullahi yayin da muka iso wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam falan nusadifu fi manzili sai muka zo sai muka tadda annabi ba shi a gida alaihi salatu wassalam wa sadafna aisha ta ummul mu'minina ummul mu'min sai muka tadda sayyida aisha ne a gida kala sai ce fa amarat lana bi haziratin fasuni atlana sai ta ce a yi mana hazira hazira nau'in abincin larabawa ne wanda za a nika alkama sai a sanya ƙanana ƙananan yankan nama sai a sa mai sai a dafa shi haka sai a cika ga ya kama da kuskus ya so ya kama da dambu sai ke cewa fasuni atlana ta yi mana kala wa utina biƙina'in da aka ije mana kuma aka zo mana da plate na kayan marmari a nan yan uwa ne za mu karanta tarbiyya na bawiya a gidan manzan Allah man kana yumini billahi wal yawmil akhir falyukrib dayfahu dayfun manzan Allah dayfun su ne bakon annabi bakon su kaga wannan misali akwai bukatuwar mu ma iyalanmu mu koyar da su wannan tarbiyya in suna da shi su kara in ba su da shi su rika yi idan bako ya zo gida bai tadda mai gida ba akalla a bashi ruwa ya akalla a bashi ruwa sashin malamai dai suna cewa wannan waƙen ya faru ne kafin nuzulul hijabi saboda misali in ba kafin ba in ba da nuzulul hijabi ne zai zama akwai ta'arudi ina fata an fahimta sun ce waƙen ya faru ne kafin nuzulul hijabi amma ba laifi misali idan sun zo din a sa a yi musu hidima min wara'il hijabi ko sai yake cewa wasadaf na sai yake cewa wa uti na biki na in aka zo mana da plate wanda yake a cikin shi akwai kayan marmari in baya kayan marmari ba a ce mashi kina wa lam yaqul lam yuqim futaybatul qina wal qina'u dabaqun fihi tamarun shine misali plate din wanda yake a cikin shi wannan amma maganan Abu Dawuda ne ko ko maganan shi ibn laqid ko kuma maganan laqid ibn sabra summa ja'a rasulullahi fa qala hal asabtum shay'an kaga manzo Allah na zuwa sai ce an ko ba ku abinci alaihi salatu wassalam aw kumira lakum bishayin ko an yi umarni da a ba ku abinci qala qulna na'am ya rasulullah sai muka ce iya ne iya aiki Allah qala fa baina nanu ma rasulullah julusan muna nan zaune tare da manzo Allah iz dafa ar-ra'i ganamahu ila al-murati wa ma'ahu sahalatun tayyiru sai ce sai ga mai kiwon dabbobin ma'aiki alaihi salatu wassalam zai tafi zuwa ga makiyaya ko kuma mahuta bayan an dawo kiwo din tare da shi akwai wata yar maga faƙala ma waladat ya fulana me ta haifa yawa da ƙala bahamatin ta haifi misali macen raƙuma kenan ƙala fazhab lana makana hashatun sai ce to a yanka mana tinkiya a madadin wannan sun makala la tasiban walam yaqul la tasabanna sai ce la tasibanna walam yaqul la tasabanna ana min ajalika zabahana halana ganamu mi'atin wala nuridu an nuzira yace rasulullah mun yanka tumaki guda ɗari dan kai bai kamata ko mu ƙara ba fa iza waladar ra'i ba matan zabana makana hashatin da aka shi sa izan misali tunkiya ta haifan musu misali guda aka ta haifan musu mace sai su yanka akuya saboda mace misali muzanna ne na samun karuwa muzanna ne na samun karuwa قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن من لسانها شيئا يعني البزاء sai ce ya rasulullah ina fada mata wanda ba na jin daɗinta ba ta faɗan mun magana mai daɗi duk abin da ya fito bakinta kwaɓa mun take ya kawo mashi ƙara wajen ma'aiki alisa ƙala faɗan likha izan sai annabi ce to ka sake ta watan nan akwai hikima da daman gaske daga cikin hikiman ita ma daman tana cutar da shi kaga za ta yi asarar mene za ta yi asarar aljanna to hikiman manzon Allah a ta matsaya na tausayi da ta yi asarar aljanna gumma misali ya kasance sun rabu ta bauta ma Allah ta samu Allah lafiya ko ta samu mijin da misali zai mata kyautata wanda kila tana ganin bai kyautatawa ne ka kama wanda ya zo ce ya rasulullah inna imra'ati la taruddu yadal lamis ya rasulullah ina zargin matana ne annabi ya ce ce faɗan lika sake ta sannan sai ya zo da illan da daman ya sa yake rike da ita ya rasulullah wallahi inni uhibbu ya rasulullah ban jin zan iya zama in ba ta ba kuma ka san haka Allah ke garin damansa akwai macen da za ga kullum miji bai jin daɗin ta amma kuma in ba ta a gidan ba zai iya zaman lafiya ba Allah ya ji kan ɗaya daga cikin malaman Sheikh Malam Alƙawarai za ka ji yana cewa ka gama ce gurguwa tana kambale amma ka ji malam yana cewa dan Allah a je a bata hakuri ta hakuri ta dawo. to wannan misali haka Allah yake ganin daman sa wajen ijiya sai ce sai ce mashi fadan lika izan qala qultu ya rasul inna laha subatan wali min ha walad ka kuma ji inna laha suhuba wali min ha walad ya rasulullahi to kuma gashi maganan ne take da matsala amma tana kyautatawa kuma kuma gashi ina da ɗa da ita ashe anan zaka fahimci wani in ba larura ya haula haula wala kauta ba a san a saki matan da take da 'ya'ya a gida sabidda wannan 'ya'yan su ne kai manzo Allah ya ce da mutuba bai taba barin wani alkhairi da ya wuce bar ɗa na kirki ba duk inda aka haɗu ga uwa ga uba to in Allah ya so yadda suka samu taimakon Allah za su ba da nagartaccen tarbiyya amma in aka kasance ba uwa a gida sai uba ba zama yake yi ba ya je nemo abinci Allah kaɗai san wace ce wanda za ta zo ta zauna da yaran nan in ba sa'a ba daga wannan lokacin ta riga ta bata musu rayuwa matanmu suna da muguntan yin haka kaga ashe in dai ba larura ba ba kyau rabuwa da mace shi sa wancan istishari da wancan hadisin koda da maganganu akan hadisin abgalul halali ila Allah ko inda Allah at-talaq amma in ya zama na haula wala quwwata kaman a ce mace ba ta girmama iyayenka to kaga wannan kuma matsala ne mai zaman kansa kai kuma kar ta kai ka wuta din eh in ka bar ta kai sai ta kai ka wuta tana ba ta mutunta iyayenka ko rashin mutunci tsakaninta da iyaye kaga wannan wani matsala ne mai zaman kansa sai yake cewa kala famurha ya kole izha sai ce to karka mata wa'azi na ke ce to tunda kana da wannan illan da yasa ba za ka rabu da ita ba to karka mata wa'azi shine sai yake cewa fa in yaku biha khairun fa sataf'alu in akwai alkhairi a cikin zamantanka da ita za ta aikata wala ta daribu za'ina taka kadar kadar bika umayyataka kada ka daki matanka kamar yadda za ka daki baiwanka a nan ba wai annabi yana hukunta cewa a daki baiwan ba ne amma a za'ina ta menene a umayyataka wasu ma sun fassara dabban da kake hawa amma nan zahirin kalma na nuna baiwa musamman saboda bawa za a gan shi kamar yaro ne yaro sai da sanda to shine misali ma'ana din fa qultu ya rasulullah ahjirni anil wudu sai ce ya rasulullah ban labarin ya ya kamata in yi alwala qala asbaqil wudu ka cika alwala wa halil bainal asabi ka tsaye yan yatsu wa balik fil istinshaq mahallal badi kenan ka isa matuka wajen shaka ruwa illa an takuna sa'iman sai in kana azumi wani hadisin da yawan malamai kamar su turmizi su ibn huzaima sun inganta sanadin hadisin da ma'anan hadisin hadasana ukubata bin mukarram albasari shi ma suka ne imam muslim da abu da turmizi da ibn maja suka yi ruwaya a wajensa buhari bai ruwaya a wajensa ba sannan nisa'i bai ruwaya a wajensa ba kala hadasana ya haya bin sa'idin kala hadasana ibn jurayjin قال حدثني اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيد بن صبرة عن ابيه وافد بني منتك انه قتي عائشه فذكر معناه sun zo suka taddana na Aisha ya ambaci ma'anar hadisin kala falam nan shab an ja annabiyu sallallahu ta'ala ya taqallahu ay ya takabbau ba mu jima ba sai ga manzon Allah ya zo yana tafiya da gaugawa annabi yana tafiya da gaugawa wa qala ali data makana hazirata a can ma'ana da ya faɗa a cikin kalman hazira sai ya faɗa asirata maimakon hazira kullum bi ma'ana hadasana muhammad bin yahya bin faris qala hadasana abu asim qala hadasana ibn jurayj bi hadha alhadith qala fi idza tawadda'ata famal mil amma shi karin da ke cike ce in zaka yi alwala ka tabbata ka kuskura baki alhamdulillah